wato tura mai ba da labaruka
wannan sura mai ba labaruka wa ya kullu hamadiyat gaba da yanda aka fara ita a makka banda ayoyi guda biyu a cikin ta akwai ayoyi guda biyu wanda ɗaya a juba ɗaya a madina aka zaɓarwa ma a shi sallallahu alaihi wasallam ayoyin da wannan sura tana da ayoyi to malamai sun dai kamar biyu a wata biya akan wato adadin ayoyin nata wasu sun daga kan cewar ayoyin wannan sura tamanin ne biyu waɗansu sun daga kan ayoyin wannan sura tamanin ne da bakwai waɗansu kuma a wata ruwayar aka ce sura da ayoyi guda tamanin da takwas na wannan sura tana da kalmomi kalma ɗari hudu da kalma arba'in da ɗaya a cikin wannan sura suna da haruba a cikin wannan sura harafin da dubu biyar da ɗari takwas wannan abin da ke cikin wannan sura kenan wata kuma a sanu a hankali in Allah ya yarda za mu karanta ta ta da fassarawa daidai gwagwaro ba za dai mu tsawaita ba wajen fassarawar za a yi ɗan bayani kima daidai gwargwado yadda za a fahimta domin wannan an kawo mana tura ne domin labarin annai musa a alayhi salam mun riga mun ji dai annai musa annabi ne na bani isra'ila wato yayan annabi yakubu annabi yakubu shi ne isra'ila da harshen da babansa yake magana da shi wato harshe na ibrananci lokacin da babu laraba babu turawa sai ya sa wasu isra'ila amma a ma'ana isra'ila a larabci wato abdullahi ya sunan ke sai ya kuma ya shahara da suna yago ni yayan da za a kira sai a kira shi isra'ila ta ya bani isra'ila ya ya'yan mutumin nan da ake cewa isra'ila amma yawanci kuma sai a rinka kira da kai ya abu shi kawai ma'anar yaƙubu don tagwaye yan biyu to wanda aka haifa da gaba shi ne yaƙubu shi na bayan shi ne yaƙubu ya yi lafiyan da bayan na bayan shi ne yaƙubu domin annabi yaƙubu alaihi salamu da wannan wanda mai suna isu yan tagwaye ne ‘ya'yan annabi ishaqa alaihi salam ɗan annabi ibrahima alaihi salam wanda ya haifa da matarsa mai suna tsarar kenan wato wace uwar gida ke ya wato wafi ne yan da waye ne da yakubu da dan uwansa is dawo da wannan shi an da ya ji da inda suke yi can garin su na asali an ji kuma tun dalilin da annabi Yusuf ya ce dan uwansa su koma a zo masa da babansa a zo da yan uwansa to dalilin kawo wannan zuriya ko a ce kabila na bani Isra'ila kenan a binin Misra suka zauna a garin sun ke kalu da yawa shi da ne Musa a garin aka haife sun dade a wurin a yi gajima shi Musa ɗan imrana imrana ɗan fahimu fahimu ɗan azara azara ɗan lawi to lawi da shi aka kawar ko don shi lawi ɗan annabi yakubu ne yawa wato sukan hada dangantaka da annabi sulaimana ɗan dawo a can ƙarshe saboda shi kakanninsa sun duke ne zuwa ga yahuda yahuda shi ne babba a cikin yaya na jago yawa to wannan ke to duran za ta karanta mana mu kalli abin da ke faruwa na labarin a nan yawa ta fara kamar haka cikin da lakar rahman rahim to Allah jira mu da ke duk da wannan harfa guda uku lokacin da annabi fara a kan da irin wannan yahuda sun fara murna don an fara ne in ka ci abuwa da ke mm, to harun takwas mimun arba'in ina ya gaba a nufi shekara arba'in da takwas al'amarin da zai yi shi al'amarin ya zama babu ko kuma ba da alif lam mim to alif daya lam talatin mim arba'a da saba'in da daya da aka yi sauko da su aka yi sauko ne abin da wanda da sani in ake su ya yi irin wannan jefaru kuma mu ma ya ma wuce adadi sai murna ta koma ciki ita malamai kan ce Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan harba yawa tilka waɗannan ayoyi da za mu karanta yanzu ayatun kitabi ayoyi na alƙur'ani almumin mabayyani almunhir alhaqa min al-batil wanda yake bayyana da gaskiya daga ƙarya na luwa alayka muna karanta maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari muke baka ya rasulullah min da bai Musa muna baka labarin annabi Musa wajen auna da abokin jayayyar ta fir'auna bila haƙƙi da gaskiya da ƙaunar yuminon da zai ka ba da labari ga mutane masu imani yi a dalilin don mummunan ake bai annabi labari don ya gaya musu ji yadda ya annan mulkin ta nuna biki don su ne za su amfana banda sauran wada fir'auna tun a zuwa bakara aka zo maganar fir'auna tun a tsoron bakara ce ake maganar fir'auna fir'auna har aka zo wato har a irin sabbi sai da aka yi masa aure da sadi kaga an faru shi a ha'afaka kuma ko zo ɗaya ba gudu ba ka gudu da yawan suna a alƙur'ani yin fir'auna amma ko gudu ba gudu saboda waye da kiki annabi Musa ko alaihi salamu babu annabin da aka yi hijira ana nanatawa a cikin alkur'ani sunansa kawai shi annabi Musa saboda ba dan komai ba illa agogon mai da suka dinga bugawa da shi ne fir'auna shi da ana Allah ke za annabi labari eh labari ga mutane masu imani Allah ce ina fir'auna alabil hali fir'aun ya samu girma a kasar ati misir kasar misira wasu mutane sun ce ma da karma karma ya samu girma da dan banga ne ya yi juyin mulki shi fir'aun a yi ake juyin mulki na cin amana ya je samu sarki su nuran ka dade ka na samu aiki ba dare ba rana ana aiki kana biya mura tukawar suna warwarewa akwai wannan abin da kake mu yi ba ji muke yi ba suna tarboliyar kai ko ba ka leƙawa ka gani da za ka ga suwaye a tsaye suwaye ke wasa don a yi gargaɗi a dakule saboda haka ina ba ka shawara yau da daddare kar ka gaya wa kowa kuma kar ka zo da kowa ka zo kai ɗaya a inda ka ajiye ni nake aiki ka tattali a wannan guri mu mu zagaya mu zagaya mu zagaya zan kai dade ni ne mai gadi ka ganewa idonka ana aikin nan ko ba a yi firawuna ya ai sarki na zo wancan zamani duk ma na wata garin firawuna ake gaya mata a wancan lokaci sai sarki yadda da dare ya zo wajen fir'auna yana matsayin da ba a cikin manyan banga fir'auna ya sa ta kwabi filla kan sarki filla kan sarki kaga ya zama samun nasarar juyin mulki tun da sarki ya bar duniya sauran ne sauran yanzu manyan yan gari daga manyan jami'an tsaro sai manyan masu gari su ne kadai damuwa sai dinga sun cikin dare yana ɗauko a ba ne kana da labari a haka zo mu je gane idanun in ya ɗauko kuna da wuya zai fille kayi a dare ya biya fille kayan manyan jami'an tsaro ya fille kayan manyan gari zo mu je gani abin da ya faru a gari je gidan babba ya ɗauko je gidan wanda ya ɗauko ni ya fille muku tayi sauran mai fi kire da wannan musu halazin lalle ya samu girma a ƙasar misra wajen ala lafiya ya sanya mutanen garin su zama jama'a jama'a shiraka kashi kashi hikimar ce wani masa hidima waɗannan masu aikin kaza wannan masu aikin kaza ya san irin kuɗa aibatan minhu wani jama'a cikin su yana rawar na su kun bani isra'ila su ne bani isra'ila idan zuwa mana abu yana yanka musu ƴaƴayen su maza almalojin da aka haifa wai za a yi da za a mai kyale ƴaƴayen su mata a haya a rayayyu to kuma za ki musu haka da kawai ba da ka nafi saboda wani a cikin bokaye ya bari da huwa fir'auna yana mauduran kaga wani yaro abin aikuwa yolar za a yi ba shi bani isra'ila cikin bani isra'ila ya kuna sababan zai zama shi ne sababi da wali kulkida da gujewa mulkin kai ga gaba wadda fir'auna ya ji aka fa wai an haifa ne ko za a haifa a ba a haifa ba za a haifa shi ba za a haifa kai ba da mulkin sai ya sa ana gadi da cikakken kulawa ya sa masu taɓa aihuwa wanda kusan doka ne a ce mata ta aihuwa gidanka ba za ta fi ada sani yin mata mai ciki ya sanar da wani gagarumin kwamiti da jama'a da ya karar dole masu kula da mata masu ciki har zuwa da an ga alamar nakuda a gayyato su zo karbi aihuwa kamar yadda zama ke jin irin sai mu ga da asibiti ko wata ne haka aka dinga yi da a yi yaro in namiji ne ka ba ku yanka su aikin ku kenan sai mace ne ku ba ku abu haka aka yi kai haka aka yi kai har wani lokacin da aka yi ƙara aka ce maka ba wannan ba ne suna suna mana hidima suna mana ayyukoki za su yi rauni a gari su babu kuma leburori masu ilimin sana'a sannan aka yi bincike na gano shekara haihuwa da ba shekara haihuwa ba sai aka cimma yarjejeniya shekara ɗaya a bar musu ‘ya'yansu maza su rayu shekara ta gaba a yanka don har za a yi kasari a shekarar yankan a shekarar na a gidan sai a yanka ta ruwa to shekarar da aka ce ba za a haifi wannan mutum ya yi wajibin ba sai aka haifi annabi haruna dan uwan annabi musa yayansa dama shekara na duwanda ya gida ba za a taba mata ba shekara ta gewayo shekarar yanka ba ba wasa a shekara ba kautawa yanka kawai ake yi haka haifi annabi a cikin da bai taɓa nuna wani alamar yana cikin mabali a gane wasu kuma ta wafana ba koye lamarinsa da yaran aka haife yana wasu fir'auna ka na mila musulmi ya rage masu barna jirkan da kisan tayi wa gai da walinsa wa nuridu Allah ce mun yi niyya annan mun nazamu wata baiwa wata kyauta alal ladina su ɗago ga waɗanda ake raunanawa lalle a wannan ƙasa ƙasar misra wani jalibin mu ayin mata wanda ake raunanawa ake tattakawa da ba su da daraja za mu wani mutu a gabanni in ji Allah yi kusa da hadiya da alkhairi wanda za a yi koyi da mutu alkhairi wani jana wani wa da fil za mu za ku gani mulkin fir'auna kuma da duk abin fir'auna ya bari wani makira lahu min alli za mu ba ku dama a wannan ƙasa ƙasa misra wa shami har da ƙasa sham za mu ba ku dama a wannan gurare wanda ya fir'auna mu nuna wa fir'auna in ji Allah wa hamana da wani babban na hannun damansa wazirin da hamana wa jiru da kuma da rundunarsu za mu nuna musu minhu a gare su ma kanu ya zaruna abinda suke tsoro abinda suke tsoron Allah ne za mu nema shi za mu nuna musu wato da kafuna min da mauludi suna tsoron abin haihuwa Allah zai haɓa mulkuhum wanda zai tafi da mulkinsu wato mulkin su zai tafi ala ya dai akan hannunsa kaji wani abu kai fir'auna a tambaye ka idan ka yadda da gaske za a aiki wannan yaro to ai yankan ba zai hana ba idan haka ne ko yankan ba amfani ke in ko ka je maganar nan ƙarya ne ba za a aika ba ba to nan ma yankan bai da amfani kaga yankan nan dai kawai zalunci yankan zalunci in yadda bokan ya faɗa haka ne za a yi ai za a yi in ko ba za a yi ba za a yi ba kaga ba wani fa'ida yankan nan ka dake alaji wa haka na muka wahayi an ce na ilhama ne wasu malamai sun ce na manami ne don akwai wahayin ilhama sai a sanar da kai a lushi kawai Allah ya tsoro ya sanar da kai ki ta yi ka yi abin ka akwai na manami kuma Allah ya sanar da mutum a baccinsa shi da mafarki ya kasu kashi uku kashi daya bushara daga Allah kashi daya abin da ya duke zuciyarka shi ma na zuwa cikin mafarkinka kashi daya daga shidan idan ka burge an ba kashi da sauransu ba zai rasa alaƙa da shidan ba ya kila ko ma yi suke wata dabara ko masu sihiri kaga biya komawa ko jinnu kaga komawa shidan ke Allah sanar da Qur'anai Musa ila ummi Musa zuwa ga Qur'anai Musa anai Musa kuwa wa kowal mauludul mazkuru shi ne abin aiwon da ake faɗa ba za a yi ba shi ne shi ne wala mai kuru bi wala rabi ba a san an haife shi ba a ce an haife shi gayar uku yi ne bi yar kuwarsa sunanta maryamu shi za a lokacin kisar musa da ita sai take dan haɗewa wasu mutanen wannan ba lamar su da ba su gaya musu dalla-dalla ba ko ba su gane abin da gaya musu in ana maganar ‘yar uwar Musa sai a rikice ‘yar uwarsa Maryamu, ‘yar uwarsa Maryamu. Yana magana uwar annabi Isa kuma sai a rikice mahaifiyarsa Maryamu, mahaifiyarsa Maryamu. Kuma wacce ‘yar Imrana ce, wannan ma ‘yar Imrana ce. Kaga sai hankalin mu zai a kan gaban mace ɗaya ce, Maryam ɗin to ba ɗaya ce ba. Ba ɗaya ce ba. Ai, na da Maryama ba ta shekaru da yawa ba, sanda ta haifi annabi ta tana karamar budurwa ne tsakanin musa da ila ku annabi dubu ne ta gaba zamanin kuɗi ne ba imranan ba guda ɗaya ne an an gane wannan ku imranan ba guda ɗaya ne ba watan kisa ta ba mu labarin imrana a cikin tuta al imrana shi ne imranan da biyu wannan imranan ma a yi annabi musa da haruna shi ne imranan na farko yawa ba ɗaya ne ba ta ga sunan kakadun ba su ɗaya ne amma sunan ne kala ɗaya amma mutanen ba ɗaya ne ba a haife shi Allah ya san da wani anar ne yake an ba ta zaɓi ɗaya biyu ta zaɓi ɗaya ta ci gaba da sha ɗanta nono ma lafi zan tare shi ni zan tsare shi in ji Allah ki ci gaba da tare ki nono ni zan tsare ki in ji Allah wannan shi ne abin da yake ba za ki ga alayhi amma in kin ji tsoro kin kasa sallamawa ƙarfin zuciya ya kasa ƙarfi falƙihi biliyan ne sai ki jefa shi a ruwa in ki jefa shi a ruwa da bi ba da kogin nilu wala ta kaji ta ɗaya ji tsoro tsoron ka raka hu nukewansa wala ta hasa ne karki ji bayin ciki ya faragi ya rabuwa da shi ina ratu ilaiki ala ta mu dawo miki da shi wa ja'iluhu min al-mursalin za mu sa shi daga manzanni har da Abu Talha sai gurin ta ja da shi nono wata uku la yabki wanda abu na baya kuka kuma dama ba san gidan da mai ciki ba bai nuna alama a ciki ba akwai shi ba balle a san gidanku da mai ciki balle wani masu kulawa an su nuna zuwa gidan ba a zuwa gidan ba a san da mai ciki a gidan ba shi ko baya kuka har yi wata uku bayan wata uku wa kafa da alaihi sai ta ji tsoro akan danta kawar arziki ta buɗe sai da je da za a cikin wani akwati ta nemo akwati ta je ta zo akwati a wajen wani mugun mutumi ta ce masa ta za akwatin tsawon zira'i ɗaya da rabi zira'i haka ɗaya da rabi har ya yi tsawon zira'i har da juma sai ya ce mai zaki da shi ya ce wallahi wani yaro na ke so zan sa shi a ciki zan kulle suke da ruwa Allah zai dawo mun da shi tana jin mutumin jirgi dan uwa ne a ce mugu daga gurin da ya ga ba inda ya jirgi sai gidan sarawa ya je ba da labari wa tawagar fir'auna masu kiɗa kiɗan kashe duk wanda za a haifa kar a yi mai kwaje su ana mulki ya zo almishiru suka je goro na zo da labari faɗi zan canza sai Allah ya kame bakin ya kasa magana malam faɗi zan canza ya kasa magana malam kasan kuma dogare da suke dogare na sarakunan mun nan ma ya kare da su bari dogaren fir'auna sai ya kai da wannan ya kawo rediyo ya so ya rena sarki sai a yi a gina sai a kare masa kura aka ba shi kashi aka yi dogo bace mara ana da ya koma gida kawai zai yi magana da dawo ba gida ya dawo dalla dalla sai je kai bari ya koma sai ya koma yana komawa ya zo ba su labari maganarsa ta ɗauke ganinsa ya ɗauke suka sake ba shi kashi suka yi in tsara dawowa na abin da zai kai gasa ya dawo gida da kyar ba magana ba ido sai ya ce to Allah na ji gorarsa na yi biyayya wa wannan yaro wanda aka zo za a sai akwati a guri na idan Allah ta rayar da shi mai girmar da shi na yi imani da shi zan masa biyayya sharadi na ka bayar min da abubuwa na ka karbe ko to sai Allah ya bayar masa abubuwan da da ya karbe shi kenan shi na sa kenan to daga nan sai ita kuma ta jefa shi a ruwa ya tafi aka tsince shi kai iblis la'anatullahi sai ga dawo kaje kaje mu da Allah ce abin da ke faruwa kenan idan ni Allah yana ba da lada ga duk wanda aka kashe masa nasa kin san Allah yana ba da lada ga wanda aka yi masa zalunci kin ga danci a hannunci da kin bar shi mahara sun zo makata sun kashe shi da zai a baki lada na kashe miki danki amma yanzu kin kashe danki da kai kin kama danki kin wurga shi a ruwa ruwa zai iya shiga ciki duk da kin tattoshe ruwa zai iya shiga ciki ya kashe yaro kuma ko da wani waje haka zaki ake kike haka da kayan tana cikin bakin cikin rabuwar ɗanta ga wannan dattijo a ke dattijon banza ne ya zo ya ba ta wannan labari hankalin da ya ƙara tashi shi kenan daraja Allah ya wanta kada hu alu fir'auna sai mataimakan fir'auna suka yi tsuntuwansa bai sabo da yin tafiya tallaye wayewan gari daren da ta wurga shi da na haka tsince shi ga shi nan kawar ubai ne dai a kai shi gaban fir'auna wani fitiya aka buɗe shi wa ukurjan musa biyu aka fita annai musa shi da matar fir'auna ta sa mata suna musa waya mutu wato min ibhamihi labana annai musa na shan nono a babban yatsarsa yake zo nono a cikin sa Allah ce mun yi haka ya kuna lahu dan ya zame musu fi aki musu amurka shan lamari a duba abokin gaba ya kasu rijalahum ya kashe mazajen wa hadana da bakin ciki kuma ka gani ya zabiru zahu matayensu abota da su abin da zai faru kenan da shi kenan Allah ya ce na fir'auna lalle ne fir'auna wa hamana da hamana wazirin fir'auna wa junudan ma da rundunar kanu kadaye ala shi duk masu kukure eh masu haji da masu sabon Allah ne fa ujibu ala yanzu haka aka musa kuba hannu a nan musa to ga dai yanzu a nan musa a gidan fir'auna yana karami wa qadim na adu fir'auna matar fir'auna aziya da ake fara irin muzaimu sai da ce wa qala hamma ma awanihi bi qatli fir'auna yayi ne kisa da shi da mataimakan ta ce ko kurta ayin lewa laka wannan farin cikin mu ni da kai ta ga dai wannan yaro mu ba aiwa muke sai da mu samu ba iyayensa a gari ba kabilarsa a gari ba danginsa a gari wa zai ce ba namu wani in ya girma banda mu wa zai sani ba sani na mun samu kakulu la ta kakulu faɗa ka ne a sai an yi amfana akwai zamani ya mana amfani sai yake ya muke amfani dai da ke dan iyali da ba da haka mutum an ji da ya mukulun auna ta ji da hu waladan ko mu rike shi da ya zama namu fa da uwa ya buge mata biyayya wa hum la ya'ru amma ba zan mere faru ba ya aji bata amri ma hu ka tillan madun da ya shi mota ba wa albaha ko adu qumi muzi fariga zuciyar uwar annabi Musa ta waye gari ba komai a ciki sai dai Musa kudu ba ta da wani tunani a zuci sai Musa ta da yadda da ta ta ji labari gidan masu yankan nan su suka tsinci yaron Allah ko bai ce za ka yi gidan ba Allah ta yi za mu dawo miki da kayan ki amma an gaya masa gida za a dawo da yi an dai ji da wurga ta ko yi kyau da jira to yanzu ta wurga ta kasa ku ka san adam ta ce da ko wanda yake dana ne ne dun ba abin da suka fasa mata kone ba abin da ba da fada Allah ya ce wala araban na ba dan mun daure ba ala kalbi ya zuci da mai saboda da haƙuri ba don haka ba kai da za ta yi na amma mun yi haka da ta kuna mina mumini don ta zama daga mumini al musabbi gina yi wa'adin lahi masu gaskata alkawarin Allah wa jawabu da wala jawabin da wala dalla alai ma kabla abin da ke gabanin ta ya yi nuna kan jawabin da wala wa qala li ukudi ya ko yar wasa mai suna maryamu sai ita mahaifin a nan wajen ta gaya maryam fasili bi mana zawon yaron nan mana a ta ta alami kabara ku har ki jiyo mana labarin ya aka yi a la'ayi sai ta tafi jiran kuwa tana zuwa a babban rabi ta kalle shi an jilibin daga nesa daga nesa da ta ta kan kare ga shi nan shi ko fir'auna da ya da shawarar matarsa da ya zama ɗansu sai ya ga yan mata wanda ake ɗan kikilewa ɗayaye su zo su tara shi nono duk wadda annai musa ya kama nono da zai sha to za a biya ta kuɗi mai yawa don ta share ɗan sarki aka ta kawo mata ina Allah ce wa haram na wani wara da ya mika mu mun haramta masa shan nono gabanin zuwan wajen uwarta duk wanda ya kaga zo da ba da nono sai ya ki duk wanda zo ko zo da dai bai kama da kowa ba kowa ta ji haushi fa qalat ida wani irwa ta bai leka da gare da shi hal adullukum ala rabbikum ko da nuna muku mutanen wani gida ne kan wato ta fara magana da aka gano ta a alama ta ne wa yaron kallon tsautsayi kana akwai bin diddigi da ake a gane in abu yana da alaka da kai a gane in bai da alaka da kai a gane wata rana wani annabi dawud wata mata guda biyu babba da karama kowa da da jariri ƙananan jarirai sai kura ta mutu ɗauki ɗaya ta gudu amma dan babbar ne sai babbar ta riga farkawa sai ta ɗauke ɗan ƙaramar ta goye ta tashe tashi tashi wanda yana da dogon mutum nan naki kura ta ɗauke miki ɗanki ai dogon mutum na mai jego ba ne ga ni mutum abu da ina ta miki faɗa ki dinga kura sai ta ja ga ɗana na a waye ki ba ni ɗana wannan da bayan ki ne da kiwon ɗana ta ce a ta ce a sai aka yi takaddama ta wajen annabi rawa aka bi duk matakin shari'a babbar ta yi tsare-tsaren dabarun su na manya sai matakan shari'a suka ba ta gaskiya sai aka ba ta dan ya zama dan ta tilata aka bi duk ɗin to karamar da ni dai zalim da ta aka yi kawai wannan tsari ne wallahi ba dan ta mashana ne annabi zai ba na ta yi kai ku zo nan me yake tafiya ta ce ai babba ta mai da labari ɗana ne ba muna tare da wannan yarinya kura ta ɗaukanta amma yarinyar nan da nuna taurin idanu ta ce wai ɗan na waɗanta ne sai da muka je gaban sarki sarki ya ban ɗana sai da wallahi ɗana ne duk wannan tsari ne irin nata ɗan ɗana ne ɗan ta kura ɗauki ta ɗaurawa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tun da babana ya muke shari'a an bai wannan ɗa sai kuma ba ki yadda ba yanzu an ba ki na ita ba za ta yadda ba a ji a kawo mu ba ni yanka shi a ɗaga shi a bai wannan rabi a bai wannan rabi kuma ba zalunci kowa ba babbar kin yadda ta ji dada kin yadda ta ji dada da ke ya niya bari a raba muku ne ke ma ake tashi kan gina gina da a raba mana shi gara a farmata ko yanzu ga za ka jira waye mai dan kenan eh ha da wacce za ta aika nan da araba biyu kuma da nan araba ba zai amfana ba ai ba zai yi ba to irin wannan hikimomin mata kenan saboda haka an gano wannan maryam me ya alaka da wannan yaro ne ainihin kallon da ke leƙa sai aka dambaita da shawara zan ba ku muna da mutanen wani gida mutane masu tsarki za su iya shada yaran nan nono shi masa nadiya a suka yi wata irin nadiya kenan a waye su dinga dan masa wanka da wanki in yaro ba shan nonon ne kawai ba akwai wanka da wanki abinda nake nufi kenan aka yi ba za a ba ɗan zargi ne ga ma ji abin da matar sai da ji ta zo da yi tsabuwarta ana miƙa masa wurin wannan da ya kama su da awar zuwa lafiya ta sai ciniki aka yi tsada kuɗi mai yawa ne ba aka dinga biya za a sha da ita za ta sha ɗan da nono ta dawo da shi gida shi gaba da sha da shi nono sai da yi shekara biyu ana biyan ta aka yaye shi aka dawo da shi gidan fir'auna suka haɗa ido da fir'auna fir'auna ya duba ya ce kai ya ce yaro na kuma bi ta hankali ba wannan yaro ki ba bi ta hankali ba saboda haka wannan ba yaro ba ba da a yaro ne yaro ne tana ta lallabi da an ce fir'auna ya kawai wa da gani yau mu sai da ba yana miƙa yara ta taga suna ja suna lido a ne musa da ya kama ya ja sai da fir'auna take ita ya kir ai wannan ba irin wannan matakai dai har bil'aun ya gano ita to wannan yaro kawai a yanka wani kwallo ma ce muntsini sai da ya muntsini a nan wuza nan wuza ta kaba ya da shi jinsa kamar yaro na kwanciya har ba kaba na haka kawai sai ya wani kirjinsa a kan ba yaro wani ya masa kaba a kirji kawai bil'aun ya faɗi a rigigine ta yi da ya yanzu wannan ba yaro wani tare ne bid'atiya yan muzahim ta ɗauko da biyu ta ɗauko garwashin muta ta haɗa a kasko ɗaya ta shiga ta mai hankali ne da biyu zai ɗauka su kuwa masu kwace mulkin mutane annaba ke ana aiko da hankalin manya babba ko aka haɗa da dabino da gauci muta a sai ɗauki dabino bari ka gani a ka miƙa a nan muta a nan muta ya zo zai ɗauke dabino ya lankwale sai mala'ika ya tura hannunsa a kayan garwashin wuta kuma aka ɗauke masa zafinta ya ɗauko garwashin wurin ya wurga a bakin sai da ya sa a bakin da aka dawo da ita sai ya zubar da ita sai su aure ya dariya ya ɗaga wasu a sama ya buga a ƙasa sai ya yarda a kyale shi shi za a ce ni jawo a lalfuku da zambin lisani ya ƙahu tsoni Allah ko ne wanda ya kulle mu haske ka warware mu shi don mutane su gane abin da zan faɗa tun da ka aiki ni wajen shi ne a daidai musa ya yi karɓar nonon kowa da aka kirawo don su sha da shi nono shi da aka zo da uwarsa bayan shi uwarta ya bayani aka je aje a zo da ita suka ce ya aka ya aka ya aka ta ce ita tana da wani karan ƙanshi ne ita eh sannan kuma tana da wani daɗin nonowa daɗin nonon da ma take ba irin da sauran mata ba ne saboda haka ne za ya kama nonon kowa ba ya kama naka sai fir'aun ya yarda fa ajira da hayan masa izini fi irlahi da wajen sa da shi nono ya bai ta a gidanta wani ya dubi sai dai kowa da shi game da alaƙi ta fararren nahu ila ummi sai muka mayar shi wajen uwarsa kai da ƙarar ainuka don ta ji farin ciki da gamuwa da ɗanta wala ta zan kada ya bakin ciki a lokacin nabuwa da ɗanta wani ta alama kuma domin ta samu annawa adalla lalle alƙawarin Allah ya raddi shi ila da dawar ɗanta wajen ta haƙƙun gaskiya ne walakin na aka tarahum amma yawa yawan mutane la yalamuna bi hadal wa'di ba san alƙawari da tsakanin Allah da uwar annai Musa ba na dawo da shi ba san wannan ba kuma hawala yawan mutane ba san wannan Maryamu na ƴar uwar annai Musa ne ba kuma hawa ya ba san wannan mata uwar annai musa ne ba don haka ya ji ya zauna a wajenta har aka yaye shi aka biya ta wato ladanta wajara alaiha ujrata fir'auna ya ce zai dinga biyan ta ladan shahar sannan nono li kulli yawmin dinarun kullum dinari ila aika dinari ba yau ka duba jirgin kudin da muke a rukun dinari har ya gaji ya kai dubu ɗari har ana so a ɗora ɗari biyar a kai to kuma ka kenan dubu ɗari hudu kenan eh kimanin dubu ɗari hudu kenan a yanzu a kudin najeriya zai bayar kullum ina a jawo da kiyo kai ka ji tsoron allah wata wanda ake da wani a kan jini yanzu ko ake kashe masa wannan kullum saboda ciyawar allah wa ka zara ta karfa lana malu harbiyan dan dukiya ce ta abokin fada ba kafirin amana fadar ne fir'auna ta dawo da gidan fir'auna shi kenan aka ci gaba da renonsa a wajen fir'auna ana nana nan har anai musa ya shekara talatin a wani kaushin a wani kawalin talatin da uku wasawa ya ci gaba ya yi daidaito da arba'i na sanatan shekaru arba'in a sai na hukuman muka ba su hukunci shi ne annabta wa ilman da sani fiƙihan fiddini fahimtar addini ƙaula an yi ma'aza na biyan kafin ma a ba shi annabta an sanar da shi addini waka zalika idan da wannan abu ya faru kama jazai na koyi da muka saka masa da jazil musulina haka muke saka masu tsorkawa da an buzi wa makawuna ana nana nan a nan muda yana da shekara talatin wadda kalala madinata sai shiga cikin wannan birni birnin fir'auna shi ne misra ya shiga ciki bayan da ana neman ba a gan shi ba alahina gaulin min aliya lokacin kailula ko waje da ya samu a cikin wannan alƙarya rajulai ne mazaje biyu ya tafi da suna fara su biyu hada min shi'atihi wannan daga jama'ar sa shine ba isra'ili wa hada min aduwi wannan kuma daga abokan gabansa shine ba kibde suna fada shi ba kibde yana ibiyali wa isra'iliya ya mila hadaban ila marfashi fir'auna sai ya dauka masa itace ya kai inda ake girka a fir'auna abinci wanda gaza wanda bibi shi abi sai wannan ba isra'iliya wanda ke kabilar annai musa yana da taimakon annai musa alallabi min adubi a kan wanda abokin gaban su fa qala wa musa anan musa ji maza kalli sabilahu karabu da shi karabu da shi sai yake wakila aka ce innahu lamirin sa'ani ala la muslimu da ga ne musa la kana ma mutu ana amila hu alayka jikai in ji wanda saboda shi ma ya dan tumba ka babba ne a fatan tabira yace in kai wasa kai ma mai hana dora wannan kaya sai dora kaya akan kai ga ne to anan musa ko da ake jama'a dan sarki ma ko dum kai ba sarki ka ita jar dan sarki ai ba zai ba ko kala musa a nan wura dunkula hannu ya tsashe shi wa kana shadidar kuwar a nan wura na da tsananin ƙarfi walfada shi da kamu wa kaza ale kawai mutum take ba da mutu amma dai a nan wuran ba dukan kisa ya riya ba ƙarfi da irin nasu kuma amma dai ga shi a mutu wada mana hobin ramli take a nan wura ya jaru ya tuba da ya shi kala ya ce hada wannan aiki wato na kisan nan in amalin shaitan aikin shaitan ne wato shaitan ne ya sa ni huji an gane wannan ba shi za mai huji akan koyi ce a hudu billahi min shaitanin rajim da ya saboda fushin da ya rabu fushi daga shaitan ne yawa shaitan ne ya sa da fushi da fushi ya karfi kuma sai da musa ya yi duka duka sun jawo shi da inda wato murillun mubin shi dan maki mai wa dan adam mai fasarwa wa dan adam mai bayyana gaba kuma wa dan adam jama'a shi yayi abin da zai jawo tunan kai tunan kai yana da muni yana da hatsari ga ji annabi Musa alaihi salam in ba wani ya kisa ne yau kenan ba ganganci ba kuma ya nemi gafara a wurin Allah da doron nasi Allah shi na yafi amma duk da haka magana ba ta mutu ba kuma haka gidan makiyan Allah ne sannan duk makiyan Allah ne amma abin kaga bai samu nutsuwa ba har sai da abin ya ta yaduwa har ya kai ga annabi Musa ya bar gari ya shekara goma sannan ya dawo saboda haka kun ga abin da kisan kai ke jawo shi kisan kai bala'i shi za Allah ce wanda ya kashe a kashe shi don wanda ya kashe in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba wanda ma yi suka gada wanda za a kashe shi shi ba ba zai kashe ba ba zo ake wai ka kashe a kashe ka ba ka ji tsoron kar a kashe ka ka kyale wanda za a kashe ya zauna lafiya kai ba ka zauna lafiya shi ne abin da aya ta ce ne ya ce murnin mubin shi ne na bayyana da da gaba yana fata da mutane fatawa wato mabai Allah Allah to ya ta koya ba jira to saboda haka nan Allah sai ya ce ji annabi Musa yana da rafi rabi ya ubangiji inni zalamtu nafsi na Allah ne shi kaina bi kallihi da kace wannan mutum kaga kulli Allah ka mun gafara in ji annabi wa gafara lahu sai Allah gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai shi kenan an gafarta annabi Musa kace wannan mutum ala sai da rabiya ubangiji bima an amsa alayya ni ko wannan ni'ima da kamun Allah na yi laifi kace ka gafarta mini yanzu kuma sauran kariya nake nema a wurin Allah Allah ka kare falan akuna zahiran ba zan ƙara taimako ba ni lilmujrimi daga duk wani mutumin da yake kafiri daga yau ba zan ƙara taimako ba Allah sharadi in ka tsira ni ka za a sanar magana wanda za ta biyo ba daga inda yake shi kenan a nan muda ya wannan addu'a ya roki Allah gafara ya gafarta maza yanzu ya roki Allah ya tsere da shi daga abin da zai faruwa daga gidan gwamnati in Allah ya tsere da shi shi ko ba zai ƙara taimaka a kafursu ba sai ya yi ɗan a kan gaskiya in ji annan ba ba sai wa yi gari filmadini da cikin wannan gari na misira haifan annan musa na jin tsoro ya tara kaf yana jira ya ji me zai faru min jihadil qatil da gefen yan uwan wanda aka kisan nan ana nan ana nan a wace garin nan fa idan lafi tansara hu bil lamsi sai ga wanda ne bi taimakon annabi Musa jiya jiya nan yasadriku yau ma ta haɗu da wani kuma yana neman taimako a nan maka kuma yau ma da wani abokin gaba kuma wani bagibce daban suke jayayyar ha'ila yau yadda anan muza ta taimaki ne har da muza anan muza ce masa nakar daga wuyin mubinu ta ga wannan magana don kulalliya wanda duk a majalisa ba wanda zai gane sun tutu daga shi annabi musa sai wannan bani isra'ila mai neman taimako jiya ya nemi taimako garin a taimaka mana ayin kisan kai ana fada da shi yanzu yau ma kuma ana fada da shi yanzu ya sake neman taimako iji kai kai ba kana fatarwa masa mabayyaniya ta ga ya ba shi a dunkule kaga abin da kai jiya yau ma ga shi ya kake haka kaga wannan kuji abu ne na kasani na sani to ana yin haka kenan sai ana musa da haka shi ne zai taimaka mana fala ma ana rada ya na nan musa ya niya an yi wadisa zai kai kamun ƙarfi billahi wa adu lahu ma ga wannan makiyin nan nazu makiyin annabi musa makiyin kuma wanda yake neman taimakon annabi musa kala sai shi wanda za a taimakawa sai ya ji tsoro ya ji an je wani daga daga wuyin mubinin kuma ga hije ya ga an yi haka an yi kisa yanzu an cin kare shi sai yaya sai zamanin shi za a kama dan na ana wuyan ilimi amma ne da shi annan musa bai kama saboda magana can abu da nan musa ga masa lamma kala wuri yake masa kawai yadda ya musa jiki annan musa a turidu yanzu kana nufi kenan an taƙatula ne kama aka tala nafsan billamsi kashe ni za ka yi da kashe wani mutumi jiya a ce dama an rasa waye gida jiya a cikin musa da ya gida ta ga magana ta bulo ba wannan mutumi ya fassaro magana to kace ka kashe ni yadda kashe wani mutum jiya ka yi cikin turi ka musa ba ka yi niyya ba ba abin da kai nufi illa an ta kuna jabbara fil ardi so kake ka zama ma mai cin gashin kansa a bayan kasa wa da wanda ba sa tsoron nan abin da su ya zo sai su aikata shi kawai ba ma turidu ba ka nufin an ta kuna min limukulihin ka zama daga masu gyara ai wannan ba isra'iliye yana ƙarisa wannan zancen kenan wata ba bai tutu zalika sai wannan bakin da ake faɗa da shi wanda ake nema a taimako a kansa ba sai ji labari ba fa alima sai ya gane an da alƙatilan musa to mai gidan jiya nan da gwamnati take ta nema to musa ne wanda laka lafi fir'auna sai kawai da wajen fir'auna fa akbar wa bi'a fir'aun labari bi dalika wannan labari fa amara fir'aunu zabbahina fir'auna yana da wasu mutane mayanka yadda kasan ake aje mai yankan kasuwa abin da yake jira ka kawo saniyarka ko tinkiyarka ko akuyarka kawai ya yanka abbas a nan yake jin albashi fir'auna yana da irin wannan mutane amma su mutane suke yanka su aikin su kenan yanka mutane saboda haka aka za zo ki kalli musa su kama musa a kashi kawai a yanka wannan musa ba ka zo fi ɗari ce yanayi su kama hanya kawai zuwa a wajen annabi musa za a ja kashe sai ga wani mutumi wanda shi daga baya an ba shi annabta an ce shi ne hizikilu hizikilu kawai sai zo wajen a rajulun sai ga wani mutum ya zo shi ake kira su wajen mumini da ake fara ai shi ne mumini din shi ne mumin din ba wani ne ba mumin shi zikiru shi ne mumin muminin ali fir'auna ne eh shi a gidan fir'auna yake a fada babba ne ma mai fada aji ya yi imani da Allah ba sani to da ira yanka annabi Musa da suka bi da wannan hanya sai bi da hanya mafi kusa an ce ma shi tura su ka san ba abin da ya faɗa na ayyuka ku bi da wuri kaza ba za a rasa shi kaza kaza ba duk ba ku san da ya wuri kaza ba ku zagaya ta kaza ta kaza nan da wuraren da aka san yake zuwa sun zaga kafin su ya riga su idan kasar madina daga can ƙarshen gari ya za yana gaggawa yi mace ya cikin tattata min ɗarikin a ƙarba min ɗarikin duk da gaggawan ya bi hanyar da tafi tasu kusa kawai ne gaga ba ta nema ɗalibi ya musa ya shiga musa inda da mala'a ka ga yan majalisa min ɗaunin zar'auna daga mutanen zar'auna ya tamiruna bika sun yi shawarwari a kanka fi ka game da kai da ya ka don su kashe ka an yanke ba hukuncin kisa fakar ka fita min al-madina daga wannan gari inni laka min an-nas ce ni a gare ka mai nasiha ne bil amr bil khuruj da nake ka fitan nan to nasiha nake maka fita ka gudu fa kharaja minha annabi Musa sai ya daga wannan gari na Misra kaifan a tsorace ya tara kaf yana jiran a ina ne masu neman nan za su zo shi to ya gano dai za a samu ɗaya biyu yamma lulu ga ɗalibin ko dai masu neman su same shi an ga wasan lafiya ko kuma ya samu taimakon Allah a gare cikin biyu da za a nan ne ya fita ya kama hanya ta ne ta rafi ya ubangiji na jini ne ya kame zalimi ya yi abin da ya faɗa ta Allah ka tsirar da ni daga mutane a zalimai abin da ya faɗa da su kenan yanzu a nan musa ya kama hanyar madayana amma da kama kuma shi daya kuma bai da guduri ko ruwan sha babu wuri kuma mai nisa tafiya ta kwana arba'in ana rike guduri ana haduwa maza su hadu kafin su je garin ba za a sa musu ɗaya ba saboda kungumin daji amma shi ne gida biya ce ba tunti ya fita shi daya ba abokin da biya ba guduri ya da sai gobe za mu ji na kwana amma an ce da ya fita da safe kafin sha biyu rana ya kai ya kai garin kuma da kamar gida tafiyar ba na arba'in amma kafin sha biyu rana rabi iri da ya ji gari eh amma sai kafa da dan samu matsala eh sau ta kun zawo dan wata kauri eh ne kuma Allah mana gafara Allah ya yi gafara kuma Allah ya gafara malum da malum da yan gwamnati da abokan Allah da mu da wato Allah ya ga mu ya